إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara hadurin a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke bulkar kada birnin da makaran jamhuriyar Nijar yau muna talata daya ga watan Sha'aban hijira shekarar 1444 wanda ya dace da 21 ga watan 2023 yau insha Allah za mu yi darasi na 116 cikin da zamu lokacin mura insha Allah darasi na 116 a darasinmu na ƙarshe mun tsaya a cikin hadisin abdurrahman bin auf wanda labarin da ya zo a ciki na salbikin abu jihar wanda mai bayani salaf shine a ce a cikin yaƙi idan mutum ya kashe mutum gaba da gaba abinda yake ciki na kayan shi naka ne to abdan bin auf ke ba da labarin wasu samari a cikin matasa na shawa wanda suka yi sama suka bigi abu jihar kowa ya kai mai hari da takobin shi wanda suna kai mai hari suna bugun shi tare suka bige shi ya zube to akan haka ne ake gadama waye ya kashe shi ganin tare suka yi bugu annan sallallahu alaihi wasallam ya jibi takobin kowa dai karshe da ya ba da salkin shiga mu'azu bin amr bin jabal akwai mu'azu bin jabal akwai mu'azu bin amr bin jabal wanda isa shi abin mamaki lokacin da suna cikin samari farkon gane addini tsohon shi shi ya sa tsohon ya musulunta shi ya musulunta tsohon iya da gumki wanda yake bauta tama a cikin gida sai amur ya doki wannan gumkin sai je yadda sai je ya nemo shi ya nemo kayan shi ya maido ƙarshe dai abin ya ba shi haushi ya ce to je ɗauko shi ce daga yau kare kanka ya gaji ita mai gumki daga yau kare kanka shi kenan ma'az bai dangana ba ya je ɗauko wani gumkin sai ya gama shi da wata gawa ta kare ya je a cikin wata rijiya gumki aka zo mai gumki ba gumki kenan dai bai kare kan nashi ba to abin da ya bata mai da ya ga abin shirme ne iya nema iya nema ya samu wannan gumkin a cikin wata rijiya a game da gawar kare kare ka ci abin da ba kai ba gaskiya bane ba ba mai kare kanshi ba an sama shi da wulakanci da kare gawar kare lalle inda abin gota gaskiya ne bai wa rukunin wulakanci same shi asalin tsohon wani musulunta da karshe hayaki ya shiga duk da yana shan tsangalawa ya ce wallahi shi dai samu shahada wanda shi rasulullahi wannan tsakala wattawa in ka samu shahada ce za ka samu kawai gidan aljanna cikakka ce to shahada ne kuma to zai shahada ka ta tsawo tsawo maka shahada yawa Allah shi da gina bin jamu aljamu amr kin mu'az bin amr bin jamu amr bin jamu kin shi ne ke ba labar tsawon wannan to dai karshe yanzu an ba da dai sarbikin ga wannan yaro mu'az bin amr bin jamu za mu tashi ya ce wa amma kahul radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب المنجيق على أهل الطائف منجيق ko manajin a asalin wani abu ne na yaƙi aka samu a harkokin zamani da ba manyan raket ba misil na harbin gari a yi ɓanna to suna wata dabara ya sa ƙaton dutse a wani ɓarkin na inda wata ala ce aka buga ita sama ita ta bigi gauru ko gini sai rushe tun da warko lokacin sahabba ya ka same shi shi ne manjiyar jiwa da ake da dutse ta wannan malamai ke har take nan wani misil wani bama bame dai za a hakan gaba lahi bane ba da an san haka haraba shi bai keɓance mata da yara kenan ko da ana so a karya bakan gaba ne yayin ta kama za a yi harin ko da ba iya warewa ba lahi bane ba a buga wani bom ko wani misil a gari ba ce da a ce akwai yara ba an buga musu ba su kuma ba haka ba ai ba ta nasara kansu kenan irin wannan ya kama kurin mai tsotsayi ne kurin ta same shi kurin wacce da annabi ke cewa hun minhum tunda halin da ba a warewa da su da manyan da daya da mata da yara ba a warewa da bai waruwa to wannan magana ta akad al taif wannan an san lokacin da aka kai hari ga yaƙi da aka yi bayan hunain da aka bi su an je an tsare wannan gari to wai ganin an kasa shiga to shi ne wani abin aka masa wani dabara ta halba musu wannan duwatsu ko mutum misir a da ko da ket to wannan ruwaya tana da matsala wajen inganci ba ta da inganci gaskiyar magana cewa na sallar salama ya yi wannan abin a tsari wallawa وعن عنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خلد متعلق بأستار الكعبة وانا رواية أنس بن مالك بعد الأبار انشيوا فكما انشي ديما فكما انشي منا شكين بلوغ مرا وانا زي كاو حديثي يتي بخاري كو مسلم كو أبو داود كو دكدي باوي lafazin bane ba duka yake kawowa hukumanci ya yi magana fiƙi ce hadisiya zai ɗauko wani lafazi a cikin dogon hadisi zai ɗauko kuma abin da yake so ya kan hujja da shi ɗauko na magana sai ka maka ta anan ba don ba a can ruwaye haka take a jirga ba ɗaya yanzu nan imam ibn hajar ya kawo wannan ruwaya akan mas'ala biyu za mu gani a ciki mas'alar ɗaukan hazar ana ɗaukar makamai matakaiya na kariyar kai a cikin yaƙin musulunci ba kurin zai kun aje a mata kurin a shahada a mata kurin don koya mata me za daga kenan ana ɗaukar bakin iyakan naka za ka yi na hazara na matakin tsaro za ka ɗauka da kariya da komi kuma abin da allah kawo shi ne na nan sallallahu alaihi wasallam ya ce ya shiga makka wa ala rasin magafa ya karantar da kai an shiga maka unwa da ƙarfi yanki aka je aka shiga maka da shi wadannan salatan ya magana cewa maka an halatta mun ita sa'a ɗaya wannan ta shiga ta maka ba halitta ta ga wani kahinni kuma daga yau bayan wannan sa'a ba ta halitta da kowa ta shi kiyama ta kai mata hari ya shiga maka mai almagafar kayan yaƙi ne wanda za ka ce a yau kamar cikin harin hular kwano hula ce ake yi ta wannan sarka wadda sarkar kayan ake sa wannan na silke shan ce ake haka a ƙana-ƙana ya kamar riga da su bisa hana ka motsa jiki bisa hanawa kuma in makami ya zo bai ratsa su zana ya wannan shiga har a kan shi ya sa wannan irin hula ta kariya game da makami kuma kuwa sai wani kaya ne a can daman tsada gare su ba kuma maki yi amma annan sallar sanama ya yi wannan ke karantar da mai hankali zai karyatar da damfara ta ɗin sun cewa akwai wata laya kibu bubuka da bara babu ita karya ce damfara ce ta malaman tsumbi ba wata laya inda har akwai layar da za a yi ko wata aya a rubuta a yi kau da bara ko a kan abubu ko maganin kare a abu mai sauki a zaba ya kwasa na ayar kun ba biye ba sai ko biye kyauta da araba ma kowa laya laya ko ya wuta ba wani sayan kawai ba wani rigar sarka ba wani gule kwano ba wani kullum a je kurum a ta kashe a kurum wani zubin mai karanta yaƙi ya karanci yaƙi ina ke ɗaukar makami sama da ƙasa a sa rigar ba ta sarki irin da karanci handa ƙasa da wani ce ya gabu sa da bin ma'az ya ta jik ya ƙara sarka ya shiga kusa barka da gaba ɗaya ko ina da haka magana ya wani a baka laya wani ka zama ka duka lawaki buku duk shirmin tsimmi ne da damara da barin hanya kurin musulmi a mace haka kurin ka nemi ka yi bakin naka na har idan da kayan yanki ka sa bakin ya ka karewa ka kuma abin da Allah ka haka Allah na manzan da sassa manzan da sassa ma ya yi wannan shiga da kaya ta karkomi a shiga maka to wannan ya shiga wannan yake ce falamma na za'ahu za'ahu rajul ya huta kayan yaki sai wani mutum ya zo ce ya rasulullah ibnu khatab muta'alliqun bi astar al-ka'aba na abdullah ibn khatal abdullah ibn khatal abdullah ibn khatal annabi ce ya rasulullah ga abdullah ibn khatal ya je ya rike rigar ka'aba ana mustajir kenan lahin da ya bar shi tunda ya je ka'aba ya rike rigar ka'aba ka bar shi kenan ka taba shi manzon Allah ya ce walau ne tumu bi asarka ba ku kutulu ko kun sami shi ba ku kashe shi ko kamar shi wannan ba Allah menene yayi abin abin kisa ka abar shi sai Musa da Salama ya bar ɗan Makka duka ba kashe kowa ba ba da kowa ba amma kusa mutane daga cikin akwai wannan wanda ce ko an sami a cikin Ka'aba ka a kashe su wannan ba Allah fa zama kasar musulunta ya je Madina ya hijira annan sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi da wani ansar za su maka na abin abin da awadin addini sai shi ma ya mushkila ashe yau zara shi a hanya sai ya kashe wannan ansar kuma ya tafi makka iya da mata bayi mawaka guda biyu ta suke wa manzo Allah zambo da musulmi kun suke a nan ba zambo ga wani mutum da ya dawo ya ga ya ga an ba haka wani ba kamar ana ƙara kenan irin dan mutane iyawa annabi zambo da musulunci shi lahin da islam zana ce ko ya yi cikin kaba ko kashe shi saboda ya yi kisa garin da ga cutar da ko aibanta adam da musulmi don kaka ce ba kai a akwai dalili ya cancanta da kashe shi abin kisan ya yi tunan kenan wannan iya karantar da cewa kenan irin kenan magana ka'aba ba ta kare mabandaci baka zuwa kai kisa sai ba ta gaɗe da ka'aba ka'aba kisa ko ka rike ba magana ba ka shiga makka ba ko ka rike ni ga ka'aba za ka shiga za ka moka magana kenan abin da hadisi ya karantar da mu dokan mataki na yaki kuma da makka ba ta kare maballaci yace ibnu khatal muta'alliqun bi astar al-ka'aba ibnu khatal mana abdullah ibn khatal ne ya ya ya ji jarsu da ga ibnu khatal ya ji ya rike rihin ma'ana riga ka'aba فقال اقتلوه وكشي شكر متفق عليه رواه البخاري ومسلم سنكا وانا حديث وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة سبرة أخرجه أبو داود في المراسيل ورجال ثقات أبن دونك ينوى سعيد بن جبير ينا بعد الأبار الشيوى mazana sallallahu alaihi wasallam ya kashe mutane uku a yakin badar mai sabar a kashe a kama mutum a wajen yaki ba cikin halin yaki ba amma wurin ya kama shi a kama ko a yanka ko da abu zabi a kashe shi ne a hannu a kan mutum hannu a kashe shi ne katar sabar kenan ya kama wasu a hannu ba cikin yaki ba an ƙare yakin amma da bai kashe su duk da cewa asali a wajen yaki ba a kashe mutum an kama kasan yaƙi don aka wani hali da wani zai irin wancan na da zai halitta jinin shi ko da an ƙari yaƙi ana ya kama shi a kashe shi ta kama wannan kurin an ce salata ba ka ba suwa suwa albani da mawalla a cikin wani silakin shi aka wannan wannan asalin wannan magana ce ruwayar ta shahara a kutubun sira kwarai kowa santa nadar bin haris tu'ayin bin ali ƙwaƙwata da abin ma'ai su uku ne aka ya shahara suna na bai ma wannan shuka to duk da cewa ce ruwa ya ta tabbata ce ta shi ƙwaƙwata da abin ma'ai ruwa ta tabbata ta wata hanya daban bayan annan salasar an san abin da aka yi na halifofi dai a lokacin an ma'auya ya allah mai cikawa akwai a lokacin ma'auya akwai da haka bin kais yana gwamna na daga bangaren ma'auya to ya zai sa masaru akan shugabanci na wani al'amari sai akwai ammar bin ukwabta bin abin wa'id sai yake ce ma da haƙ in za ka sa wani wakilcinka a hannun wanda suka yi saura a cikin kashe usman bin affan ke masaruk iya na mace wakilin iya daga cikin wanda suka yi tarayya ko tuhuma wajen kashe usman bin affan ta shi kuma a nan masaruk abin ya ɓata mere sai raddi da cewa sami ta bin masaruk rajin ya ƙuli yace lamma qatala abu qala abu man nasibi ya rasulullah yace annar yace wani sai ban labari lokacin da baban ka Uqbah bin Abi Mu'ayyid da za a kashe shi a bada ya ce rasulullah ina kun magana diya na har bidiya yace diya dan wuta wuta yake ne mai raddi baban ka ina annabi ya kashe shi akan kafirci yace wannan hanya ya inganta kenan Abu Uqbah bin Abi Mu'ayyid tabbata annabi ya kashe shi a hannu a bada wannan in ta kama an yarda shugaba in ya ga dacewar shigantakar ta yawa ta kai gaya ta wanda aka kama hannun ana ya kashe shi kuma ta kaci kura wa an imran bin husayn radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fada rajulain min almuslimin bi rajulin mushrik annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen fansa a badar da aka makamamu an yi fansa da dama wani a bada kudi wani a bada wani a karantarwa kambacin karantar da mutum ka zama da cikin wanda aka ya fanshi musulmi biyu da suke hannun kahurai aka ba shi su ya ba da mushiriki guda nasu kenan ana musanyar fursunan yaƙi in ta kama ba laifi ba ne ba kuma mutum ɗaya ko ba ku ɗaya ko biyu ɗaya duk aka amince musanyen fursunan yaƙi ya halitta kuma abinda kullum yake haƙƙi ne kan daula ko kan shugaba yadda zai iya ‘yanto amso wani musulmi a hannun kawo matuƙa za a iya ba a barin shi a hannun abokan adawa ba ki iya ba wannan shi ne abinda yake so kama kuma wannan ruwa ta inganta ta cikin akwai magacin sai musulmi wa an sakhar bin aila annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ان القوم اذا اسلموا احرزوا دماءهم واموالهم اخرجه ابو داود ورجاله موثقون wannan ruwaya ta sakhar bin aila yana ba da labarin ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane idan suka musulunta a harazu jama'ahum wa amwalahum sun kiyaye jininsu da dukiyarsu ba a tabawa akhrajahu abu dawud mai bayani a bandar su mandarka su na baya cewa za a zo da hadisi mara inganci bangaren isnadi mai zamanto wannan mas'ala tabbatatta ce a cikin wurare ingantattu yanzu wannan mas'ala babu wani sabani muhalakun zanen salama ya ce in mutane suka zakar shaɗa la'ila na wani rasulullah ba wadda samun jimamu amma da wula da kalam ko ruwayoyi daban-daban cewa suka shaida babu abin maza da gaskiya sai allah ne manzan allah ne sun kiyaye jininsu da dukiyarsu fahimtamu a kamar da ka tafi kwallo sabi nan ko dole ayoyi na Qur'ani in sun tuba sun bada kenan amma anan wannan ruwaya wannan isnadin shi ba shi da inganci da kada labarin amma hanyoyin ingantattu ya tabbata in suka musulunta suka musulunta shikenan sun kare jinin su dukiyar su kenan ba an taba ba babban abu da yake kalmar shahada ce farkon rubutu kuma sallah za a ci gaba da wa'azi ne ko ya gobi ba amma kalmar shahada ita ce farkon al'amari wannan ruwa ba ta da inganci albanin ce hadisi ne da'ifi kamar da albanin ganta shi kuma garin ce an ce an ce rijalu musukun rijalu siqat rijalu rijalu sahih duk wannan bai baka hukuncin hadisi ba kace ingantacce ne zai yi rijalu rijalu siqat ko mafukun ko rijalu sahih ma gaba daya amma akwai kita akwai idan akwai abu da zai kawo akwai risal islam lalle islam da mutanen kure ne ingantattu ne amma akwai ba za a cire wani waye aka cire zai zama tojo salli sabi ne tabi ne ce annabi ya ce ba sinarin gaba da tabi ga shi nan amma shi ne annabi ya ce shi bi ga nan ba ya ce mursal kaga ai bai kwan harce da zarar duk da zarar kin tsakatin ne kuma alfahari ya da su amma akwai illa ke da an ce maka hadisi da zarar zarar sahihi ko sikat kakka hukunci a sahihi ne sai ka bincika wajen malaman abin sun ce ya yi don ba hanya bace wata ita kaɗai bata zamantowa hujja ta inganta hadisi don rijalu rijal zakat ko musukuna ko rijalu rijal sahih sahih ba ba shi bane ba hanyoyi ne idan hanyoyin gama samun ingancin hadisi da wannan ruwa ta bata inganta ba wa an jubair bin mut'im radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi athara bada لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له رواه البخاري نعم جبل بن عمك بعد العبارة annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kama fursunonin kusan badar an kashe da mutum 70 an kai mutum 70 ko da shawa sai annabi ke cewa inda mutum bin adi yana da rai sun makallama ne kuma yi mun magana na neman alhurma ta sakin wa'innan haula annatana annatana annatan jami'shi annatana abin wari inda mun shi kullu najasul Allah ce ya sifata abin kasamta ne kinan wa'innan kasamta wa'innan kasamai ba na mushrikai kinan inda duk na iya da rai ya mun magana akan yantar da wa'innan kasamai wasu wari mana wari da na bar su saboda shi na menene cewa nazarba ya ya so ya alhurma ta sakayya na abin kwarai da mutumi ne mutum da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi isa rama mushi a take ana rama mushriki ko kawuri alheri alheri ne ko mushriki ana ana rama rama alheri lokacin da me aka ce aka yi annabi abin ya tsanani ai sai barin makka ya fita daga makka sun sha mai kai sai su gama da mutum a hanya an matsa na sarama ya ce muhammadu kamar kai za a huda da gari kan yi jira ya ce makoma ya ce ɗauko ɗiyan shi duk da makamai ya sa makamun shi ya zo tsakar fada ta mushrikan ƙurashawa annabi ya tare da shi abu jihar ya wuto ya ce a mujiran an mutabi'an ka zo ka ba da kariya ne ko ka bi gama kenan ka musulunta ko ka bi ne ya ce bal mujir kada a zana mana azar ya ce a na ba shi kariya ne kan wanda ya taba shi an kwata kamar ni taba kenan rotun muhammadu ne ya taba ya ce su mun ba da kariya ba na ba kariya to wani abin alherin da ya nusa na manzana shi ne ke tunawa a lokacin ya mutu kayan badar ya inda haɗiya dare ya ce ya mutu ɗan watanni kayan bada ya ce inda yana dare ya zo neman alhurma a waje na yantar da ku gaba ɗaya wanda mashirkan gaba ɗaya zai yantar da ku gaba ɗaya ka kenan ana sakamako na alkhairi ko ga kawuri ne ma alheri kama ka saka musu magana kenan kuma da hukumcin cewa ana iya kama fursunan yaƙi shugaba ce gaba ɗaya ku tahi ba ko biyu kamar da aka fita da maka wannan ruwa ya mawun bukari ya roto ta wa ana abi sa'id na khudri radiyallahu anhu qala أسبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كسورة النساء Allah yana magana akan mata da aka haramta fece al-musanat mata masu arme matan wani haramun ne ka arme ta yawan al-musanat a ƙurani ya zo akan ana ne mata aure ana ne kurin ma'ana mai kaya mai kai ƙarƙa ta ƙunshi ta ɗaunin mutum دعونا تموت الكتاب فلا فطعمهم من لكم والمنوس والمسلمات من المؤمنات والمؤمنات من تموت الكتاب من قبلكم المسلمات من المؤمنات تموت الكتاب من قبلكم كنا المسلمات تجد مائدة تنا نهم أكم ماتا ما سكان لكي المسلمات من تموت الكتاب من قبلكم ماتا ما سكان لكي أنا كي كما دعونا ومن لم تأتي منكم طولا أن يكير المسلمات قال يتشي كنا أنا أكباش داما فإمام ملكة إيمانكم kenan nan kaga su ko ana almusanat ana ne diya ko da dai zo ita can wannan ta kinu kuma an ce wannan wannan wannan wannan ta kinu ku taula an kira musanat mu'minat wanda bai da daman arma kenan hal hal arman wata ke diya ba baiwa ba to fa imam ta imanu kuma ce ko daga cikin abin da dama ku ta mallaka kenan ka armi baiwa a halin baka harman diya kina ta musanat tana ne da ana ne diya nan kuma ana ne da matan wani mata wani haramu ce ka arme ta ba arme kan arme ba ka arme armen biyu ba to amma ya ce illa ma malakat aymanuku sai abin dama ku ta mallaka kinan nan ko da ahlul kitab dan su ne kana lokacin annabi ya huta hunain autas hanya ce a cikin yakin hunain aka huta wurin aka je aka yi shi kaman cikin yakin ne aka yi wani to a can an samu kamammu mata to sai sahabbai fataharraju sai suka kyama ganin laifin kwanci da wannan mata akwai masu arni a ciki masu arni ne ya za a yi kuma mata wani kai ka ɗauka ko kwanta da ita a kan shi ne allah saboda da wannan aya na an togi lalle matar wani haramu ce amma illa ma malakata aimanu sai abin da dama ku ta mallaka kenan in yaƙi kama ka ci ta ka ci a yaƙi aka baka ita ko mata wani ce ko abin abin misali ce gurin wata ke ta yi haihu mana a sami jini guda kaka take mace ko an baka ita a halin yaƙi an baka an baka ita a rabanka baka da haƙƙi da kwanci da mata ko da ta ka ce bai ka ci a ba a kwanci da ita sai ta ita yi jini an gaba ciki in an gaba ciki inda ciki ne sai ta aihu to ka kake da dama ka kwanta da ita me ya inda ciki ya zara ciki ɗanka ne a a mun bawanka ne inda ciki wannan cikin ba ɗanka ba ne bawanka ne amma kai a gaba ka kwanta ita zaman sadaka kuma ɗanka ne amma wannan ɗan wani mushirki na ka zo da shi a bawa yake tsarin ganima ce matakka ce kuma ga ta zo da bawa haka ne za a yi to kenan dai anan iya karantar da mu cewa shi ta asabana sabaya mu'atas kenan mun samu kamammu mata a yakin autas kuma lahunna azwaj suna da maza waɗannan mata fataharraju sabai suka samu kumci na ganin laifin kunci da matar mutane Allah saukar da cewa wal musalatu min nisa'i mata kamammu mata aure haramu ne amma illa ma malakat aymanu ya bi da maka ta mallaka wannan babu laifi kuwa kenan ba laifi kenan ka dauke ta a matsayin matanka wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadiyatan wa ana fihim qabla najd فغنموا إبلا كثيرا فكانت ثمانهم اثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا متفق عليه أنا عبد الله بن عمر yana ba da labarin cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya aiki wata tawaga sariya mun ce sariya a cikin tawaga babba ta yaƙi a ware wasu kuka da gidan ma tura wasu 'yan jama'a dai ba da yawa suke hari wani wuri to na ana tahiya wajen najat can an canza wajen wajen ramta wajen bangaren da ta riyad a yanzu ake ta wajen da suka je fagani mu ibinan kasira suka samu ganima ta raƙuma masu yawa fakanat su manu mutan ashar ba'iran abinda aka raba musu kowa ya samu raƙumi goma sha biyu da aka raba wa nufilu ba'iran ba'iran annabi sallama ya ƙara musu akan sha biyun ya ƙara ma kowa a bayan rabin shi ya ƙara ma kowa raƙumi guda guda na faru magana kenan nan shugaba yana da dama bayan an raba ganima ya ɗauko ya ƙara ya ma wasu ƙari na musamman a cikin ganima shi ne abin da sauka makana yana manzala kenan ya yi wani ya daga shugaba idan ya ga dacewa ko bala'in da wannan ya ko da matsayi daban da ya kamata yi ba laifi ba ne ba an raba an ba shi daidai da kowa kuma a mai ƙari magana kenan bukari ya kawo musu mutunka wa an radiyar la'anu ƙal ƙasama rasulullah sallallahu alaihi wasallam yau ma haibar da fars samai walin rajin sama mutafakon alaihi wadda fatar bukari wali abi dawo ashamu da rajuli wali farsi talata ashamu sahamai ne farsi wa sahaman lahu abinda yake wannan ruwaya ta ibn umar cewa manzana sallallahu sallam a sanar yau mai haibar a yakin haibar an yi rabon ganima sai aka ba shi doki da lafar sahamai misali yanzu an ba ku 100 doki ya ba shi doki kurin ya da 200 in kana da doki a baka 300 dokin ka 200 kai 100 magana ke me yin wanda ka ba ka magana raƙumi ba wanda sai yaƙi a kalwar far yaƙi raƙumi kun zo da zuwa zuwa da gabe da kuma da haukar kuma ka sama a san kuwa ka samun shi amma doki yaƙi yake iya iya iya kaɗa kuma ana kawar kawar a bigi mutum ya yi karwar farko shiga da yaƙi doki ya yi rabu shi ma yaƙi kamar zama yaƙi ne yake da shi ake yaƙi doki doki abin yaƙi ne kayan abu da sa abin Allah yake rantsuwa wal adiya ta damha wal mura ta kada fufal mu gata tuba kenan yaƙi doki da shi da rantsuwa Allah ya rantsuwa da adiya ta damha shine dokin wannan ƙarin cikin ko kuma doki Allah yana rantsuwa da shi ganin doki shi yana da yaƙi sai aka to doki ta iya tarayya cikin yaƙi ya aka ba shi kashi an wadu wanda ya san doki ya san abin da yake ci yana mutum yake doki karba ake a karba ke wani ba doki sai titiya ɗaya kuma yadda yadda titiya guda da titiya kuma kuma ya zurno da kamar mace ba ga sanan gari a kashin gashin nan shi yasa doki yake da kenan sai da yanzu da ke talauci mutane din wani wani wajen ruwaya da faraja din sa sun sa hausa wani doki yan kawai yau ga yadda ya kai kara ya kasa mai zai ci ya kasa ya zai sha maka mai sai Allah ka zamu ni da injina sai kawai sai ga doki za a doki yemi hali ko kawai in ba sarauta ba yemi ya kai talaka da abin da kake maka cike diyanka sai ka cike diyanka to talauci ake zuwa gaskiya yanzu sai doki amma ga faraja ga ga ruwa da ka hawo da ya kashi ya kawo da ka shafa kuma yara inda doki doki ka a kwana guda inji ka awa daya kuma abin da ka shafa kukin bai kai tsalautan ba sai Allah ka al'umma komai zamanin ta Allah ka muku Allah mai sauki eh kuma yanzu kaga magana yanzu ga shanta kwamba ga jirgin yaki Allah ka wa kaga ka dauki ka ce jihadi ne suna gagabi ka dauki roki kama hanyar jihadi kaga san gaci baka hankali ba ah zaka kama hanyar yaki ana yaki wata doki kace zaka yi a ce wani fiye ta a lokacin ya mutu yanzu gaskiya ba lokacin bane ba sai dai a wani wuri da mota ba ta shiga wannan kuma a cikin duwatsu wannan ce amma dai yanzu aikin zamani ku shaida ba kai shiga ko zuwa ya ce akwai matsala Allah shi ke da bari shi wani duniya tsara komai shi ya tsara ma kota al'umma da abin da ke daidai ta shi Allah shi ya tsara ma wani zamani da zamani kun ga shi ba ga kuma tana abin halitta Allah ce tsarin Allah ne hikima Allah ce ba mutane bai wata wani ilimin ta wani kere-kere na kayan yaki wani abin daban ba laihi ba ne ba to kenan wannan dalili sa kenan doki aka ba shi rabo biyu a wajen yaki shi mai dokin rabo guda an kai baka doki a baka ɗari mai doki a ba shi ɗari uku magana ta shi ta ce kenan da fas hamain wali raji da saman doki kashi biyu dan kafa kaso guda mutafaqan alai wa nafas na bukhari ne shi ta sanar abi dawud akwai ruwaya take bayanin kamar shagin maganar ashamal lirajul wali farsi laga kaso an dan kaka ce tan an doki daga man kaso biyu gare ka muna ji gaban tafsirin magana ba ka iya iya dauka ka ce ai annabi ya rabawa mai doki an raba doki rabo biyu har mai doki na yi maka bayani a uku kasu uku gari shi mai doki a ce aikana cewa ce an ɗaukar mamba mara doki za a baka so guda mai doki a bashi kashi biyu kar ba tana ɗauka amma wannan tafsirin a jisa na baya ma tafsirin magana a shi mai doki iya da kaso uku ɗaya na shi biyu na dokin shi daga kaso ko ta hira a yi tun da an ce doki da ana ne har mai dokin na ana ne wanda ya mai doki ne a ɗan ƙasa da mai doki ɗaya doki biyu shi da ya ce a samun da rajul wadda farisi zata asun annabi ya raba dan kawa namiji da dokin shi kaso uku samai ne da farisi kashi biyu na dokin shi ba sama da kuma kashin gudana shi shi mai dokin sai wa amman bin yazid qal sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul لا نفل لا نفل الا بعد الخمس azumi magana ana ƙari a cikin yaƙi amma ƙarin abin da bayan an raba kowa kai amma ƙari wannan ruwa abin take hukumtarwa to ƙarin da za a yi ana yi ne bayan an hudda khums kusa aka raba ganima ana hudda kashi guda wanda na bige ɗauka da shi da abin baitul mal a raba kashin hudu ko to bayan an hudda khumsin ne ake ware an raba an ware khumsi an raba ma kowa kenan ya ɗauko a khumsin kenan sai a ba da ƙarin bayan kai an hudda khumsin ake yin ƙari kenan shi an ware shi a cikin wancan naku an haka raba ake ƙari ake masu ƙari su wanda ake ma ƙari a cikin nasu ake yi duk da wani kan zo lokaci a cikin gaba da ruwa ta gaba a jimlace ma ana ɗauka ƙara ba tare an kudu kumsin ba nan dan da kenan annabi ce kenan magana kenan ba a yi sai bayan an bada kumsi kenan za a yi ƙara kenan a cikin sauran hudun a wari kumsi na bitar mal wa ana habib bin masalama radiyallahu anhu qal shahidtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة nan kuma abinda yake so ya kawo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ibn habib ya halarci annabi sallallahu alaihi da shi aka abu annabi sallallahu alaihi wasallam nafala ruba'a fil bada'a wa thulutha fil raja'a ya ba da rubu'i a horkon tahiya sulusi a wajen dawowa me ma'ana magana nan in za a huta jaishe huta babban zo za a ta wani gari misali daga nan zali dan misali za ta iya zuwa zali yemen kuma sai kuma sai kuma maradi kilo da dan ruwan ta yace mai tsawo an je wani wuri a tsaya sai a ware wasu mutane 50 ko 100 su je su kai hari wani wuri su dawo to wannan idan suka tahi to a nazar idan aka tura kuma tahiya a cikin tawaga ta yaki idan aka ware wasu sai suka yi wata muhimma a can to in a harkar in za a tafi ne hanyar tafiya ce ta yaki in aka yi tura wasu abinda suka samu na ganima ai zauwa za a yi a kwatsa da sauran jama'a ko to su wa'annan ɗan sariya in harkar sai aka tura ku abinda kuka samu gaba ɗaya sai ya ware ɗaya cikin hudu 'yan karkin shi ɗaya cikin hudu kwatakin abinda kuka samu gaba ɗaya ko sai a baku in mutum hamsin ne ɗari ne ta ku raba da naku ta yaka sauran a kwatsa a cikin gani ma saura kuma wannan rabo da kusa a wata raba amma wannan naku ne na musamman ku da kuka kuka wannan muhimmancin kuka dawo to a halin tahiya an aka kawo yana kasa gida hudu sai ba ku kashi guda shin a rubo na abin da kuka kawo wasu rufin raja'a amma an a wajen dawowa ne daga wurin yaƙi in aka tura wasu ɗaya suka yauna ba suka dawo su a nan sai ba su ɗaya cikin uku wanne ya yawa na baya wurin dawowa a ce nan za a gane mahimmancin a lokacin muta akwai ƙarfi da kazar-kazar kowa a cikin ƙarfin shi kowa a cikin ƙarfin ku kuma ga masu baku ga masu baku kariya su ba cikin ƙarfinsu a haɗarin bai da yawa irin an dawo yawa da an sha wahala wani ya bugu ya gaji wani ma an kashe wani a can rabi da kuka dawo akwai matsala akwai rauni da haɗari a lokacin dawowa ba ɗaya da ƙarfin ku da kuna za ku ta to ganin haɗarin ya ƙaru ƙoƙarin suka yi ƙoƙarin suka samu wani abin to a nan kuma ya ƙara musu kashi shi ma na magana nafada rubu a firbada wa sulusi farraja kenan a wajen tafiya an kunshi kuka yi wutan mai kuka dawo ana kasa gida hudu a baku ɗaya kuma in za a dawo ne in aka yana rabawa gida uku a basu kashi ɗaya ma'ana magana kenan rawa abu dawo wa sahu ibn jarud wa ibn hibban wal hakim rizqu man tafata wa an ibn umar radiyallahu anhu ma qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعد من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى إثمة عامة الجيش وأن أنا صلى الله عليه وسلم ينا قاري كما أنت بيانا هنا بيانا ينا قاري إن يأيكي توقع إنا مكي بيانا أنت تا هتايكي wanda aka tura nan karfe ya tale hata da anfusi makasa su kadai kalma kamar shi da magana ta baya su kadai wannan na farki daga ce wannan na farki za su raba da wansu kamar karin da shari ma magana yi su kadai wannan da aka tura wannan sala su kadai ake musu kari na musamman siwa ismatul jaysh amatul jaysh banda rabo da za a raba na ganima ta sauran yaki da aka samu nan ma da su za a raba wannan nasu ne kullu special kurin aka ware musu nasu su wasu kaje suka yana suka dawo kuma a saura zuwa kwatsa kuma a raba da su magana ke ya ce wa anhu radiyallahu anhu qal shi da ablaban umar ya ce wanda da mun kare bukhari ya kata musulmi ya kawo ta ibn umar ke cewa kunna nusibu fi magazin al-asala wal inab fa na'kuluhu wa la narfu'u rawahu bukhari wa li abi daud falam yu'khadh minhu al-khums wa sahih ibn hibban dan wannan ruwa mata ke karantar da mu ya kai a cikin yaki a samu wani abinci wani abin sha wani abu da na bukata ne rukun wani kayan marmari aka samu to ire-iren wannan abin da yake na abinci ne a ci na bukata ta gaugawa ya ce don ya kawo muka samu zumuwa ko na inabi fana a kuluhu sai mu ci kayanmu wala na rufe mana bin daga kuma guda maza ga shi a ga abin da samu a gama ce na na fuhu kenan za mu ci kayanmu ko wani ci inda yake abinci ne bukata ta kama kurka ci magana kenan na ba bukatar sai an zo an an gayawa shugaba nan ya kanta da kake nan irin abin da ci ko sha bai bukata sai ka nemi uzurin wani na ci da kurin ka ci na sha ne kurin ka sha babu kumci ya ga kai an raba ko cikin gane ba magana kenan shi ne cikin fana a kulhu wala na rafa'u muna cin wannan zumuwa ko inabi ba ma daga shi muke mun gano salasar ma daga abin da ya ka wa an wannan ruwa ta ma bukhari ya kawo ta wali me muka yi wali abi wali abi daud a mun shi bane wali abi daud falam yu'khadh min al-khums arwata abi daud a abin da ke nan bangaren abinci ko sha ire-iren wannan ana bai hudda khumsi a ciki kenan abinci ko sha da bukata ba wani sacin ganima a raba shi ake raba ganima a hudu shi ma hawa da huzumin khumsi a sa baitul mal a ke da abin da ya ci ko sha ba a kumsi a kan shi da abin da ya shi ne karin bayanin na abu dawud kenan ba a hudu kumsi a cikin abin da ci ne ko sha ne sai kuma ka ba da dama mutum duk mai bukata yana iya bukata a ciki shi abin da ke cikin ruwaya sai wani abdullahi bin abi aufa radiyallahu anhu qal asabna ta'aman yawmin khaybar fa kana rajul yaji'u fa ya'khudhu minhu miqdar ma kafi thumma yansarif akhrajahu abu dawud wa sahu bin jarud wal hakim haka abdullahi bin abi aufa shi nake ban labarin irin abdullahi bin umar cewa muna samun abinci mun samu kenan abinci a yakin khaybar mutum zai zo fa ya kuzu min magana ma kafi za ka zo abin da gashin gashin da bukata ka ka dauka ina mun ji labari a salon rigiman wanda ake ta magana cin doki da kaza kaza na sallama ya isko an dawa abin da aka an dawa tukwane kai na dawakai da na jakuna ga tukwane jakuna suna shan wuta suna tafasa ga tukwane na na na dawakai suna shan wuta suna tafasa nabi isko ba zan gashi da isko ka ka kira mai da maka yanka amma da yazo sai sai aka kihi duka tukwane na jakuna aka kihi aka kihi amma ibar musu tukwane na naman duki a haiba wannan abu ne ba wani saɓani kan ingancin shi kan tabbatar shi masu kawo maganar doki da suke mata wili ya su ce a ai bukata ce da rura ce ta halin yaƙi to ya ta yi da rura tsirarar halin ta kai ai musaimaci ake me za a kihi jiki me yasa za a kiri jaki mun kuwa san haibar ba shiga wannan halin ba na cin musu amma rautama ya ba da dama aka kihi ta jakin da yake shi haramu ne amma doki aka ci wannan shi ne magana ta karara kuma da mai ce ma doki abin makirwa an karike mutum mai cewa doki haramu diyin da zai kulla kabe kamar ruwa ɗaya tabbatatta wata kadu ya nibace duki haramun ba la san sabani kanta illa alkhalul bazal wal hamil suka bawo zina da hayri wal bazal jaki da alfadari da jaki dan ku haku ado alkhalul bazal wal hamil ku doki alkhalul bazal wal hamil take ba take ba shi ba wa ku ne ko alkhalul bazal wal hamil ko alkhalul doki wal bazal alfadari wal hamil jaki da take bawo zina dan ku haku ado to wanda ya ce kenan haramu ne illa ce don ku haiku ya ado an ce ba ci wanda cikin abin da suna kai na muhimmancin da sauransu ne aka ce don ku haiku ba ci ba ci ba cikin misalin da Allah muku na abin da wa'in suke a cikin ba magana ci ko ba ba magana ado da Allah kama dabbobin nima da ya ce ya muku don ku ci kusa ku yi ado sa ku kaza a cikin dabbobin nima ba ba ruwa da saniya ba na barwa ta ko ya ce dabbobin ruwa ta haramu ne da aka ji an da da an ce sauransu duk da cewa da me yake ce a takaice dai mas'ala ta doki kurin sai bayani na mutane ra'ayin kaza amma babu nasi karara daga manzon Allah wanda ya haramta doki kuma ga hadisin muslim da asma tace mun yanka doki ga ta fasa wannan fil madina an yanka doki ba ga ta haibar da doki a mutunci a madina ruwa muslim na ibn madina kuma annabi kuma yana raye aka ci doki a madina mun tayi madina wata watan za ka mana abin da ake kayan mata abinci iri-iri suna tare wani ba cikin hikautan doki ta to doki ce doki doki ce doki wala doki ne kasa ka muka cikin kuna ce mukucin doki shi ka yi ma abincin da ke namun da ke a wutar ke akwai doki ta kuna ce mukuci a nijar nigeria suna da nama ne gudun nama ne sai ma tsada ba bayan ya ta yanka wata laka tsada gare shi kuna wannan kuma mukuci gudun zaka ga cewa duki halal duki ne halal sai maka da maka wuta ka duki halal kai sai da kuma ba ba dalili gurin an sa ne aka shigo ko ajin maliki a ajin ba maliki duki ba haramun ba sai ke maka ruhi ko malik ba ta haramun ba malik bai haramta duki ba shi ne ya kiyama abin kiyama ka bari shi amma bai ta kace haram ko malik akwai mutane sun suke cewa doki su haramta doki amma ba maliki bane ba yace doki haramun shi wata cuba ga da hawa yaro kenan a bar shi ne a zama a bar adan da kullun kaza amma magana alhamir albigar annabi ya haramta su jiki da alfadari na musamman ya zo da ka haramta su magana ke to nan da ke nan ga abinda ya ke hodi cewa kenan suna zauwa abinci su kwasa su ci mutum ya kwasa ba magana raba kaka kurin cayi ba ya akwai zubin da mutum za ma ka fi mutum zai zo ya ɗauki gwalgwadon abin da zai ishe shi sun mai sau kuma ya juya ta shi ba ta da wacce ba nauka ɗauka وعن رويس بن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فئ المسلمين حتى إذا عجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فئ المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه abinda yake wannan ruwaya kuma abinda yake daida mu hadisin hasan a cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce jirafin sabit man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira nabi ce fala yarkab dabatan min fa'il muslimin hatta idza ajafaha radda fi kan mutun ya hau dabba kaje tunda ba taka ba tabbata malice kayan araba kaje ka doko hatta idza ajafaha sai ka gaji yadda ita ta lalace kuma ka mai da baitul mal kai da ka mai da cikin kan jama'a kake haka wala yalbasu sauban min fi'l muslimin hatta idza khalaqa warada fi haka kaka doki misali aro doka na sa tunda ba araba kan araba sai ta lalace ta tsuwa ka zo ka mai doka ai tunda ka mai dai suke cewa ka ba mutum jingina riga ka ba in kawo in kawo yamma ba ka ba shi wuri ka ba shi riga shi haka shari'a da kake ta malam ba wuce haka haka muke nan sarayi wai ka ba mutum jingina kai kai jingina ka kudi ba sai da baka jika musu na mutum rigar ka mai tsada mai tsada wannan ma da ake irin ta ka aiki da sai a shari'a malam ba wuce sai in ka dawo ina sa zan kira da masa to ba ka ba aka jima shekara ɗaya biyu tukun ka dawo duk ina sa bai ga ta da ka zo sai wuya in ba ka wuya kai kamar ka tamsan na biya ka haka ke shara mana bawishi amma shara mana shara ba shara da bace ba zalunci ne don muna bayanin wa magana abin da shi duk jingina jingina kurin garanti ne kurin kayan ka ne abin da kake bin shi na kuɗi ya baka wannan abin in bai biya ka ba ko lokacin ka za wuce in ma ya biya ka ko a kama kayan shi a saida a biya ka inda sauran a bashi kayan shi ko ka dauki wani a matsayin kudin ka shi kudin kudi ne kudin ka haka ne zama ce Allah na da fata ka tare ho gudun mu wa gurmu mai ganima in raguwa ta yi in karuwa ta yi nashi ne ba wani mai dokan haƙƙin aiki da jingina zalunci ne ake anan mutum ya baka akwai mutane masu zalimin masu masu hali wai kana da gida kan wasu sai misali ya baka 'yan miliyan ko miliyan biyu gidan ka miliyan goma sai ka je ka harkokinka in shekara nawa za a yi wani gidan wani hannun shi ke kudin haya shi ke amsa kudin haya na kuma sai ka nagara maka wasa kudin haya na jika ɗari ɗari ne na shi ne kamar gani ma ce zamu ya ka amsa ɗin yau shika mishi wani ya ci a banza da abin da ya tara ya ci a banza na shi ne da zaka miliyan biyu ya baka gidanka ya shi miliyan biyu shi kuma wancan ci banza in mota ce mutum ya hawa hayar da ka mishi ya baka motarka ko ta buga kai ka asara haka suke shari'a ta galta al'ada ko in gona ce da shi ba da koyi masa gona sai mutum ya baka gona ka ga mutum jingina gona ya baka jika 50 ko jika 100 ko jika 10 wannan gona in shekara nawa za a yi maka shi kuma shekara shi zai noma ya kada ce kada kallo in shekara nawa za a yi daga kamar ku kace 10 ko jika 20 sai a mutum ka kuma ba gonarka dole ce a banza wannan zalunci abinda ake yi in har da bukata ina iya ɗaukar ba gona amma gona a zai yi a shekara na zanen wata ana bar hai gona za ka noma a shekara a jika hamsin ko jika kaza ka noma a kan kuɗinka iya yawa misali jika ban jika ɗari a shekara jika hamsin hamsin aka shekara biyu na biya ka yi kaban gona ta amma kuɗin a ce ka yi wa mai gona mai jikin shi da haƙƙi ya ci riba wannan zalunci ne ko ya amince ko ya ya amince ne ya ce kuɗi da ruwa ta kuɗi ruwa ba amince ba kuɗi da ruwa ta kuɗi ba ƙarfi kuɗi da ruwa a ka amince ne ke amma cara mu ne ko shi ba wannan zalunci ko ya amince zalunci zalunci ne kenan nan nan zalunci kenan ya hana haka kenan abin da ya shahi awa bai na baitul mali irin masu da sauransu abu da mai rai ba a ɗauka abin da yake lalacewa a kuma daga baya dan ba naka bane ka bai da gama a in dai kai mai imani kaka kana zalunci ne kaka kana sai yace bayan dai wannan ruwa yace wannan yace akarajau abu dawud da darimi wa rijalu la ba ta bihim amma can hanyoyi a cikin hanyoyi da albani yasa yace hadisi min hasan وعن أبي عبيد بن جراح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم cewa musulmi sukan ba da kariya ga shashansu nan duk da wannan ruwaya sinari ne mai rauni amma hukumcin ya iya da tabbaci a hanyoyi daban a cikin musulunci a wajen ingantattu cewa kamar isa ta umu hannu ta sai na ali lokacin da ya zo ta ba wani kariya ya ce da kai ta ce ya so layi ga ɗan uwata ya iya neman kashe wanda mashi kariya ya ce umu hannu kada a ce na mana a ce umu hannu wancan ba makaranta a musulmi da juru ba ba uwa ta inganta ne cewa musulmi ko mace ce tana iya ba wani kariya kuma kai dole ka kyale shi bai kariya kawuri ne shigo ga garin musulmi bai da mai shigo amma yace na bashi dama ya shigo kan wani aiki ni na bashi wannan kariya an bashi visa amma tun visa ya bashi dama ya shigo garin kenan ba za ka biya da visa an bashi dama ya shigo ya abin shi kofa baka dama ta mashi ta kenan wannan ko mace kowa yi a musulmi ko yana haƙƙi ko ba ta talaka ne wani kuɗi ne ko ya dama ya ba wani kariya kan wani muhimmi na wani kawuri ne ya shigo garin musulmi ya abin da ya kare ya koma wannan musulmi suka dama dama duk da wannan ruwa ba ta inganta ba amma hukunci a musulunci tabbatacce ne ba da kariya ga wani kuma dole ba da kariya dole a yarda wani ƙashin kariya ne ina ga lokaci yayi Allah kai mu da saka insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته